Allah subhanahu wa ta'ala sun subhanahu wa ta'ala da ya sani na ya rasu da ba da bai suna tambaya da ana da su daga hukuncin giya wannan sun da ta ta aljimar ta ta mawutuma ne ya hukuncin su ra'ilu kuma rukun asali ko mu'arrukun tsabanin wanda ba a cikin sahabi wanda suke tambaya sai jama'a marmuna haɗari ne sai mu'arrukun jama'a يصل معنى الساقي بقوله قدوس إلا الحمر والمسرى يهيئ آل الأكل أي جيع للتأتى سمع سورة حنكلي والمال الحنكي كلام الأقواء أكل أهل أباشية أدام من الله صلى الله عليه وسلم cewa ayoyi hudu ne suka sauka a cikin aya ta farko ta sauka ne a makka da take shiryar da cewa giya dai ba haram ba ce. Ita ce faɗin Ubangiji, Udin sauratin lafiri wala ana da ta sai zuna min musakaran warisan hassana. Haka nan kuma Allah ya yi muku baiwa da ‘ya'yan itatuwa na dabiru, bishiyar dabiru, da ‘ya'yan itatuwan bishiyar inabi. Kuna rukun abin da yake mai sa ma'ai daga gare shi da kuma arziki mai yawa. da ya zama kenan zahirin wannan aya gida halatti ba haramun ba. Illa ya kama da ne suka ce ba wai aya nan ta zo da halattin ba. A'a ta nuna dai halattin ne. Halattin bara'atu bara'atu aka wato itti ne ta nuna halattin. A ba a fi awwalin islami bara'atu da sallar aka. Saboda sannan suna cewa gaba ɗaya tun da aka fara aiko mutum aka fara aiko mutum da aka nufi a halatta abin da zai tafi da hankali kamar da aka rubuta halatta abin da zai tafi da rayuwa ba ne halatta abin da zai tafi da wato dangantaka ba ba halatta abin da zai tafi da mutunci ba ba halatta abin da zai tafi da dukiya ba. Tafiya aina tafiyarwa ce ka hankali. Shi yasa a cikin kulliya al'amsu ko fit da yake duk wani addini na Allah ya zo ne da akula da su wanda shi ne addini sai rai sai hankali sai nasaba dangantaka sai kuma mutunci kuma dukiya. Da su wa'annan su ne ba wani ba wata shari'a ta Allah ta zo da cewa ya halatta a tura sai daga wani aka ce to ai ga giya da san ba haramun ba aka ce to ai halaccin giya ba wai ya zo bane ya zo ne da aiki da bara wato cewa kun ba a ce abu ya haramta ba to za a ɗauka a kan cewa halal shi yasa ita wannan aya ta suratul nahl da matafi ne akan wannan ba wacewa ba shari'a ce ba qur'ani bane aka ce ku je ku sha giya an halatta amma abin da dai aya ta faɗa shi ne ga shi nan an kyale ku kuna amfani da 'ya'yan dabino ko kuna amfani da 'ya'yan inabi don ya zane muku abinda za ku ji daɗi ku yi baye da shi kaga ba ce an kyale muku da ba cewa kai an halatta muku shi ne a ba'a fi a wani islami bara'atun laifar min al'akari sai da Allah da alawi yake faɗa a marajin su. To, sannan kuma a sisai da na'umar da ma'azin da halin da wasu jama'a da sahabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina da hukuncin giya sai aya ta sauka a suna tambayar ka da giya da tata karanta aya aka ce to ai ba ko su je akwai zunubi mai girma a cikin giya da tata akwai amfani kuma ga mutane amma dai laifin laifin su ya fi amfani shi ke nan ba haramta ba an ce ne ne sun su ya fi amfani sai zama wasu na- suna sha tunda ubangiji ya ce wa mana tulin nan wa aka ce gaba ɗaya ba za su sha giya ba saboda tsoro da gaba da ubangiji kulfi ne na ismun kabiru ne akwai zunubi babba a cikin sannan kuma da ramanin da abin ya yi abinci a wasu daga sahabbansa suka ce suka sha giya sai sallan magana su zo sai wani a cikin su yi musu limanci ya karanta kuma ya yi ba ta zuru na abu ma ta zuru ne ta ila ai za a kan sura ma an tuwa ajiyu na ma abu ana ajiyu ma abu ta kai karanta ya ta sauka ya lalata an nuna ka karfi salatu an nuna kara ya yi ne sun ba da nafiya kan kuce na sallah ala ne suna cikin maye aka haka tafiya a zamanin sallah nuna gari a banda sauran hukunta Tuwai da kuma wata kuma malik da laifin na malik ya yi abinci da jama'a daga sahabai da su da abin karfi yana cikin suka ci suka sha giya suka ringa alfare rainiya suka ringa wake waken wato wakoki sai yan sa'adu ya yi wata waka yana haifar mutanen su muhajirai da ita yana zagi mutan madina da wani mutum daga cikin mutanen madina ya yi masa roƙo ne a kaya fasa masa kai sai aka ce wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na mare ce wani gari muna roƙonka muna bayani bayani mai kamsarwa a game da shan giya sai ubangiji ya ɗauka ta la'ida a kawai ce ya yi lazina nuna masamman wannan tsoron rashin wannan samu wannan zamu rufu ne a hannun shekaru da sanin kula da kuma ina ma yanzu da shekaru an yi gyara na kula a da wata walba ba ba alhamdu wannan shi wa ya tsubta ko an zikirin layi wa alin sala a ran tumun da huwar sai na ma ya ce ubangiji kun bai kun bai zai zaune saukar wannan aya suratul ma'ida zama idi ne babba abinda ake kira amru dukkan wani abu wanda yake ruwa ma'idin duk abin da yake ruwa bai yi al'akala da ya zuɗa duk da hankali ma'idin alhamza ce zai da al'akafa ko da ba daga ruwan inabi ba Jiya mai dasa ce ita da babbaɗi ba a yi sallah da wannan lissafin ba. Idan aka sha giya, wanda ya sha giya za a yi masa hajji da ya je kaɗan ya sha ko da yawa. Bari wasu daga malikawa sun yi mubalaga a kan cewa hajji na wajaba da cikin ta san waje. Da abincin da yake wajibi ne a hajji ga wanda ya sa allura a cikin giya. wa masa ya ɗauko allurar ya zobe kuma ya zamo ya haɗe wannan yawo. To ba wasu daga bani ka ta ce ai da ta ce ai masa haddin shan giya sai da cewa an san wannan bai sai mu gaba. Wal hasil hasilun da yani mutta harra cewa wanda aka riga abin da aka riga daga ruwan gidabi a najasa ne da kaɗan da mai yawa ta haramun ne. Ya sa maye ko bai sa maye ba. kuma za a yi haji ga wanda ya sha shi daga muwar malamai. Amma da aka saba daga inabi ba, dan sauran abin da yake ruwa na ruwa ruwa. Mutum ba wanda tsanani mai sa minna a jiki ta shige ta wa haka hukuncin da yake wurin shagabannin guda uku ɓalik a imam shafi da imam Ahmad. Da kuma wasu daga cikin hanafiyawa. Wasu daga hanafiyawa suka ce ba a da yake rana daga wannan yau sai ko gwagwadon da zai sama amma abin da shi ba ruwa ruwa ba ne amma ya zama yana fakar da hankali kamar ganye ko ajiyu ko banji ko datura wannan wato tsarka ne wannan ai ko kai a gwagwadon da yake fakar da hankali daga rashi shi ne yake haramu amma kuma ladabi ake ga wanda ya sha wanda ya sha to za a ce a yi masa ladabi ba cewa ake a yi masa haddi ba wanda aka kama ya sha gwiwi wannan ladabi za a ce a yi masa da wani ladabi za a ce a yi masa ba cewa kai a yi masa haddi ba haka da wanda ya sha maɗi mai bugarwa wanda ya sha maɗi mai bugarwa shi ne da ya tura to shi ma dai sai a yi masa wato ladabi To akwai sake da suna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Na hutu ce ne da suke na ismin kalifu. Akwai wato shi ce da yake alfilani tata ya ce huwa ala su mala'i. Ile baki ɗayan kayayyaki na wasanni a nasiru abu da wadda ake wasa da ita a maimakon wata dukiya. ya haɗa da wanda ake yi a kan tebur ya haɗa da shagararru da kuma saiza wanda ake kaɗawa. Amma irin wannan wasannin idan da ake za a yi su ba da dukiya ba. Ba akwai saɓani a ciki. Wasu ta ce yin wasan ne ko da ba kuɗi a ciki to babban zunubi ne. Wasu ce a'a karamin zunubi ne wasu suka ce a'a karahiya ne suka ce karahiya ne kullum inda da suna rasulallah sallallahu alaihi wasallam fihi ma aji da aji ma ismu kabir akwai zunubi mai girma a cikin gogayya aliyun mai girma fi kira'atin min musamman akwai wata kira'a a nan kafirun da ta ne ya'ya uku wato mai yawa wanda ita ma dai sar'iyya ce jama'a su yi sababin ne saboda abin da yake afuwa da sababin su suna muha sabati da gangingiru a ƙarshen reshen giya akan goma a gima ko garin shata wani shata ba da zagegeniya wa ƙaunin koshi da mummunan magana wani na fi da akwai amfani ga mutane illar su a cikin mugayya da su da mutum jin daɗi farfarani da farin ciki bilhamin dangane da giya wacce aiwar wata aljimai wasu suka ce a yi amfani da ita ma ya ƙara ƙarfi ga namiji wacce za a ci sarrafa ta kawo karanta karanci wai samu tunani kuma samun dukiya bila kan na da wahala mazin mai ce a cikin caca ita kuma amfanin da shi ne cewa za a samu dukiya ba da wahala wai su ma amma zunubinsu ai ma in sha'u anhu ma abin da yake faruwa daga rasulun wakasin daga barna abban ya fi girma min nasihi ma daga amfanin su daga amfanin su walan ma na wala yayin da wannan aya ta sauka da riga a kan da wasu daga musulmi su zuba da shan giya wata na a wasu musu bar shan giya da an hana mata a ayatul ma'ida ai zuwa aya da ta zo cikin suratul ma'ida ta haramta wato zahiru zahir wannan ana ayatul ma'ida ce cewa da ta zuci suratul ma'ida na da ba da hadin ayat ta ko kale ba wannan ayat wala ta zalika amma ba haka lamarin yake ba kalmar nan ma ayatul nisa bal ayat da ta zuci suratul nisa tana kan wannan aya da kuma ayat suratul ma'ida an kuma da wannan aya sai ayat suratul nisa la ta kara masalata wa antum tsariya ta ta al'umma ta kuma ta kuma sannan bayan ta ne kuma aka saukar da ayat suratul ma'ida ya zama nuna makamar wannan sura ta wala zamu rusumin amal shaitan wa yas'alunaka haka nan kuma ya rasulullah sahabban suna tambaya kana zai me gwagwara abin da za su ce sa'ilu amrun mutum wanda ya wannan tambaya amrun mutum almutakabi wanda aka faɗa a baya sassa ala awwalan an yi tumalin nasiru tukuri da farko tambayar amru a kai ire-iren kudin da za a ce ya ke ce ka gare shi duke da za a ce ke gare ba na min mafi zuru da kuma a zai ciyarwa ya tambaya da rana ta biyu da gwargwadon da zai ciyar an yin karar rubu ake shi yasa tambayoyin guda biyu ba mai maici tsakani a gaba ɗaya an yi amsa a kansu wanda da za a tara tsakanin wannan tambayoyi wannan na tambayar ya zama zai amfani da baki ɗayan mutane wato an ba da amsa daga kawo jami'i ta a ce wa yas'alu naka amma a nufa a ce wa yas'alu ana saboda tambaya ce wadda za ta yi amfani ga baki ɗaya mutane ya sa sai ya zama kamar mai tambaya baki ɗaya mutane suna tambaya ka me za su ciyar ai ma karo gobe gwargwadon abin da za su ciyar ko ne da su artikul akwa ku ci da abin da ya fi ƙarfin ku wannan shi muka tsiro ya tafi ne a kai kira'ar da ta kanta al'akuwa ba al'aku ba ya sa ya zama masuli ne na fili shafaffe shi ne ya kaddara shi da arziki idan da zamani yake faɗa wa yi zafin nasu wa yi kuli ba wa kada kuma har su ho musamman akan shafe amin na shi ne makulu biyu idan ya zama an san shi an tukula akwa ayin farila an na hajji abin da ya fi ya fi ƙarfin bukatar lakin kuma ta tare da ne kan ku ce za ku ce da abin da kuke ka wato rage ko an ta dawo ga tsotsar ta kawo wata kira akwai wata kira da babbaci da rafa kulil haku ita kadai rubuwa ya zama kira an haku din labari ne na mutum shafaffe shi ne za a kaddara shi da kowa كذلك أيها ما بين لكم ما ذكر الذي وجد بيان أبن الدعاء متى حتى ما يبين لا رسول آيات وجد لك بين أنف آيوي لأنكم تتفكرون وليس ما يتناني في أمر الدنيا والآخرة فلما يدون عن الآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المبطل من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
قول يقول فايزنا نعلم أن دون لا وجود للأصلي لكم فيه ويروح abin da zai zamo shi ya fi zamowa maslaha gare ku a rayuwar duniya kuma ya fi zamowa maslaha gare ku a rayuwar lahira. Wasu na ya rasulalla sabon da kuma suna tambayar ka amurka daga marayin can da yake wato ka tuni kuma ka tuni ruwa ku gyara duniyar da lahira wato ita lamarin duniya ku tuni ruwa ku gyara ta da ko ku kashe ya fi karfin matsayin wadatar ku ko ku ba ku yi kwallo zama ba ba kashewa ba gwagwaran matsayin koyaushe a san me za a kashe mai ƙoro ba daidai ba ne a yi ɓanna ba daidai ba ne kuma gyara lahira a yi sun ruwa su gyara lahira da ana misali a ayyuka mana ga za su shaɗi ne da kuce za ku ɗauka a kan kwata ta lullu har ku dawo ga gomawa ku kai ga gomawa na ta tuba ku ta ku bar lahira ta ta ku hanyar da ku rakan bani ta wasu ruwa zuwa ne a mai jina wa lahira bari tsakaitawa ɗaukar tsakiya abin nema ne a lamarin duniya da lahir a lamarin duniya da lahir wani tsaro na ka yar su lalla sabon ka kuma suna tambaya ka ana ne tana daga marayu ko ayar kauna ko wato a tsaron mu zuwa ha zaman safarar na ayar an na hunan ma na zara kauna ko ta'ala cewa lamarin da sha'anin ya na faɗin wani tsaron wata ala ya a wajen saukai na zara ya kuru na malar da sabon zuwa ya zara ko zafi filin na wasu zuwa tsira hakika wannan da sai cin dukkan marayu ta fitar zalunci to ba ana kuke ba wata ce ce a cikin su ba makawa za su ga wuta mai tsananin kona ita da karba na auliya da aisha ne sai damuwa ta tsananta da wanda ke kula da marayu wa'anda ke kula da marayu wanda ko da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika ta kai ƙara wannan ga manzon Allah kace ya rasulullahi mu ko ka cuɗanya da su to dole ne ya zama mun zuwa na abu wani ke yanzu Idan kun kowa da su, aka ɗauke ya tura mana wata wahala, su kansu marayu da zama kun kowa da su sun ya haɗa su da wahala. Da su kansu masu kula da su. Idan ka ce ba za ka ɗauka ɗin maraya, ka haɗa da naka ya abinci nan maraya ba ya ci daga ciki, to sai zama wani lokacin ba na zai abin da maraya sai ci daga ciki ya kai abin da aka ware na kuɗin sa. Sai zama kenan kamar ka ci kuɗin maraya. in wata jiha ba na an dace a ɗauko ɗin marayar a yanzu shi kaɗai abinci ba an sa abincin aka ware ya fi wahala ɗayan ya fi wahala fiye da in aka haɗa to ka nazara fil aya sai wannan aya ta sauka cewa wa ba ya ɗauko in kai ƙara abin da ke gamuwa da shi min al'adar daga kunci fi shani a cikin lamarin marayu a cikin lamarin marayu fa in wasa ruhun ya asal in sun haɗa shi da su zai fi in azuru ma ran mu أموالهم وتدعو لهم كآما وعدهم فهرا in kuma suka ce za su ware dukiyar marayu ba za su hada da dukiyoyinsu ba ya zama shi su marayun a yi suna su abinci su kaɗai ba ka da zai zama kundatawa ne gare su zai zama kundatawa ne gare su to ga kwan ke ne da suna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lahu don a koyaushe a yi kokarin gyara gare su hayo shi ya fi ai lahu lahu hayo ai gyara wa ku gare su shi ya fi walwahidu ma'amurun alal akali bi niyyatil islam inda aka faɗi narkon nan na cewa da sai cin dukiyar marayu to wuta yake ce za a ɗauka ne cin da aka yi da niyyar a ɓata dukiyar marayu amma ɓacin da aka yi ta fuskar ana neman wa ya rasu shi marayan maslaha ba ta yiwu kada abinci kai mai kula da maraya kana abinci a gidanka za matsalar za ka sa naira dubu a kan abinci a ta yi saboda duban marayan a ce to shi ba a dube sun duke sa ka ɗauko ɗari ko da hamsin ka ba to ta yi in ɗauka ɗauka ɗari a duke marayan a haɗa da dubin ka aka yi abinci to shi abincin da za a bashi a ciki bai kai ɗaya bisa goma ba sai zama wani abu daga ciki ya shiga amma kuma to sun kace a shi barayin za ka ware sai an masa abincin sa da to ta yau a kashe dari uku ko dari hudu a kai a kake na a sannan wata maslaha aka cimma dangane da dukiyar marayi ba gwamma a ce ana haɗawa ba in ya so a dukiyar marayi a dinga ɗaukar ɗari ana haɗawa da duk da kake fitarwa a ba shi ko da dai a sannan wani abu daga abincin na zai shiga ɓangaren ka tunda dai an yi ne da nufin maslaha sai sau da yawa maslaha sai an yi abin da yake banna sannan ake kaiwa ga cimma maslaha. Min ayin kashi min karfi zane daga barin wani, daga barin wani, bayan fa su yan kun haɗa shi da ciyayya da su, ai ta so na faka ta kumbi na faka sai ai kuka haɗa abincin ku da nama rayu, bai wani, ai ba komai yan uwan ku ne federation ne wa da a su ƴan uwanku ne su ƴan uwanku ne a addini wato a addini kuma sha da dai ayyuha da da'a kamar ku ai ƴan uwan ta ka ta hukunta cewa ɗan uwa ya yi cuɗanya da ɗan uwan a alfa na kun zalika ai kuna da damar ku yi haka kuna da damar ku yi haka wallahu ya alamu Allah ya san me nufin banna me nufin banna da wala ma da dukkan marayu bi muhalakati da dutsen ya ba da shi tunan rufe da wanda yake nufin gyara da ya bai da zai kullum min Allah zai wa kowa a cikin su ta kayya dangane da abin da ya nufa da aikin walau sha Allah da Allah ya nufa da alaka da ya wa'alla da ya wa'alla yuri laman yaka alaikum laman yaka alaikum da wani da ya kunta ta muku ta hannun muhalakati ya fuskar ce kada ku taɓa haɗa dukiyarsu da tamu sai dai ku yi musu nasu abinci ya yi kallafa auliya a da amina ne da fi a kallafawa masu kula da marayu da cewa su ware duke marayu wata hali su yi musu abincin su shi kaɗai wasu hali su ba shi abincin su shi kaɗai wanda nufa ne shehu min zalika ya zama in wani abu daga wannan da aka ware daga dukiyar marayu sai zama ya ɓata fa'alan wali dole ne wali ya kawo kamar inna allaha hakika wangiji azim magwayi ne a galib ala amri gani zai ne a cikin duk abin da ya ayyade nufa a kan lamarin ha za ka ta alili ma kamar wannan kamar kawo dalili ne ga abin da ya gabata ma'ana abin da ake nufi laushe allahu ala takum la ala da allah ya so ya wahal da ku da sai ya wahal da ku da ya nan galib ala amri domin ubangiji in ya zata da lamari ga wani wanda ya sai ce masa me yasa hakimin waje ne fi sunni inda abin da ya yi ayyara unsha'a fi mahalli yana ajiye a bikin da ya dace a yi tsaje bala wasu bayan da jibi inda ubangiji ya wajabta a kiyaye dukiyar maraya ta gogar muharada amma ko sai ya halatta a rika cutan dukkan lauji a can su ta gobe alhasilu abin da ke hasilu magana ne an annahu yuhuraju min tarikati al-aitani wa al-tajib idan uba ya mutu ya zama ya bar ‘ya'ya marayu, na ‘ya'yan nasu cikin su ba wanda ya malaka. Ga shi kuma ya wasiya ga wani cewa ga ‘ya'ya na nan kun kamu ko na kuka kai za ka kula mu. Shi wata uban na marayu nan yana mutuwa farko za a ware wa a dukiyarsa shi ne wahalhalu abin kudaden da za a ɗauka don a yi wahalhalun dinne shi kuma abin da za a sai da kafari kuma a samu wanda zai ba da kafarin yan amna ko abin da za a biya abin da za a biya shi ba kawai ta in za a samu wanda za a biya shi ba kawai ta yan amna ba abin da za a biya wanda ka ga kamari in ba a samu wanda ka ga kamarin yan amna ba ko abin da za a biya kuɗin kayan da ake amfani ko don mini mamaci kamar a itace haka samu ko kwanci a yawa da shi ne za a fara warewa amma fa a nan a gane da aka ce kuma idan su ake fara warewa inda yake bai ciwo bashi da yake ya ya jinjina in har ya ciwo bashi wanda yake ya ba da jingina sai an fara biyan bashin an karɓo abu mai jingina sannan sai a dawo ga maganar mu'unatul tarkib sannan bayan nan sai a dawo ma sukan da ya ba jingina bayan nan kuma sai a dawo abin da ya rage shi za a ba za a sa a hannun wasi saboda kula da yaran nan tunanin yaran yanzu ba a ce ai a raba musu gado ba in akwai wasu magana ne ba su ba ya fara salama wancan magana amma wani wanda ya kama na marayun nan to ba magana a raba musu sani magana a riƙe ne kuma a kula da su a kula da su daga cikin wannan zuciya yadda wani malami yake faɗa ina gurin ga kudurar maduna ko fi da su ma'ujiyar ta biyu na wasu ma'ujiyar biyu na ko ba da za su tafi da wasiya ko ya kawai za su yi wasiya ina gurin ga kudurar maduna idan mutum aka kaddara masa mutuwa a kosfena farko abin da ake a dukiyarsa shi ne a fara fitar da abin da za a kai shi makamarta abin da ake bukata kafin a kai shi abin da shi ثم أودي الجنة أنا أبيها تستمتع وبعد ذلك تدخل الوصية مع أنني لا أريد التوصية لدي ويقول لي رسول الوصية يقول لي قالوا أسره وفلوسه شوف وأما ما أوصاله ما أريد بعد وصية شيء wato jimilar saurayi daga irin karatu da za a masa wanzarki ko kuma wato abin da za a yi na juma'a juma'a gare shi kudin su za a da masa ne daga arziki idan ya ɗauka. Amma idan bai wasiya ba, al'ada ya ta gudana da haka, ya zama dukiyar zai ta iya ɗaukar haka, ya zama akwai a cikin ƴaƴan wanda yake bambane shi da ya yi haka, ga wajen malikawa ga sauran ƴaƴan marayu dole su ɗauki haƙura da haka. ba a ce daga irin wannan ne zama haramun ba inda ya zama ba a yi kanna a ciki ba wajen shafi'awa suka ce wannan bai nufin cewa marayu ba marayu sa iya cewa su ba su yadda ba wa haramun ne a cima daga rashin a wajen shafi'awa amma idan kuke ta zama da amma ma'aikatan ce wala zama da ta bazana ke ba wajen malikawa da wajen shafi'awa duk marayu mai zanen dole su yadda da haka kuma haramun ne ma a cire gare shi yahudiya lila aikani na ajiyi na sai faidar shi wanda zai ci daga wannan ya ba wa ra'ayi kyautar abin da ya isa ya biya abin da ya ci to to ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أدبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أدبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون لا تدعو المشركات كف أولي تتدور كف أوراء ما المسلم يأخذ مسلمين المشركات ما تدعو كان مسلمون يأتى أو ولد الكتاب تتدور يشير إلى أن المراد بالنكاح الأقل للوجه ya yi nuni da wannan da yake ta tazawuri cewa abin da ake nufi da nikahi a nan saura aure ba saduwa da mutum ba ولم يرد في القرآن بمعنى الولي في كلمة نكاح فتزوى القرآن بعد معنى السعدوى لنفسه an samu saɓani tsakanin nan na ka a shari'a ne a hakikan na ka yawa da malamai sun dafa kan cewa da an ce na ka a shari'a to abin da ake nufi a kada ko da yake asalin ma'anar na ka a lugha shi ne ya sa ya sa saboda asalin nika ne wani abu ya shiga a cikin wani abu yadda aka ce na ka hana asatu a hafafan ibili inda ibiya ya kawo tsakuwa ta shiga cikin kofatar raƙun tsakuwa ta shiga cikin kofatar raƙun wasu alamar suka ce a akwai wajen ƙur'ani inda na kara ya zo bi ma'anar wani shi ne ayar da za ta zo nan gaba a wannan surar bayan tallaga fala ta yi mulawun ba su hatta ta kiya zo don gaira a cikin wannan na kara ɗin na a wadi'a ne sai wani mijin ya sadu da ita tunda za a ɗaura aure da mace wanda mijin ya sake ta sake uku bai halatta ta da shi wanda ya sake ta sake uku sai an sami saduwa. To, sababin sofa wannan ayar cewa wani mutum daga zaɓen yana bege na san wata mace duk za su kasa zuwa musulunci. Ya ne musulunta sai haɗu da ita a marka. bayan ba a sanar da sallar da ya yi jira zuwa Madina. Ya ce da ni ya sadu da ita yadda ta saba. Sai ya ce da ita Ɗawai da mata ɗurumi da kulli Islam, Musulunci ya tsare tsakanina da abin da kike nema. Sai ta ce da shi, to shi ke nan ba sai ka aure da ba. Sai ya ce, sai na tambaye da zuwa zuwa sallah da sallah yayin da ya ba shi labari da rawar ayata sauka aka ce duk da dai ka fara ce da da ba ba daidai ba ne ka ce da za ka aure ta amma ba za ta yi kuma ta zo da Allah ku ta ku aure al-mushrika mushrikai ka ku aure su hatta yi ayyuka da dauka fika aure hatta yumi har sai sun ba da gaskiya wannan ayar an nuna duk wata kasa ne halatta a aurama to amma ayar da ta zo wanda za mu zo gare ta nan gaba a suratul ma'ida ta nuna cewa mace wadda take bayan hudiya ko manasariya musulmi ya iya auren ya zama ke da gaba wannan aya ta suratul ma'ida ta yi tasirin wannan aya wala amadu wala ka ku aure kafirai da mata yi kafirai ta yi mumin na sai sun ba da gaskiya sai irin sun ba da gaskiya shi fi irin mumin na ƙurani ne mabudi da suku a mahallin nasa ya sa ina shi suku ne saboda ya sadu da nunin mata sai dai ƙurani in ya sadu da nunin mata sai zama an yi na shi bisa wato suku amma a mahallin nasa yake saboda hatta inda da ta shiga masa wa wata amatu mu'mina tun wallahi baiwa wanda take mu'mina ayo auren da ya yi muku mun mushrika da kai fa aure ta wanda take mushrika urrati wanda take ya da Allah sauran nuna ya dan sabon safaron ayar al-ayyu alamatu tawaja amata a ayyata ga wanda yake ya auri baiwa wata bi bububi zikai wa da kwaɗanta da shi a cikin auren ya wanda yake wato mushrika cewa a nuna masa ai gwamma ya aure baiwa wanda suka musulma ya fi masa da an aibata ne ana aibatawa da shi wanda ya auri baiwa ko da musulma ce cewa ai abin da ya fi masa ya auri ya ko da ba musulma ba ya abin ba haka yake ba gwamma ya auri baiwa da ba musulma ba ya auri mai wanda take musulma ya yi masa daga auri ƴan da ba musulma ba. Wanda wanda ko da a ce ita wannan mushrikar wanda ta wato wanda take kafara ta kayatar da ita maliya ko dai da kyanta ko maliya ko dukiyarta. Wa haka masu rubuce da tsariya shi ne ce wannan abin keɓancewa ne daban da suke ba tsariya ba. Da wato bituwar tsariya. بآية الآية لا تقول الجماعة في سورة مائدة والمكرة إن الذين أوتوا الكتاب ألا يعلم دامكم وأوريك ولا كيف تتحدثون لجماعة الأمة أكما بلسان تلك ولا تنجوا المشركين بعدين يبدأ ce za ku aurar da ita ga wanda suke kafirai na zan da suke kafirai ayin kuffara ai kafirai ku aura musu al'umina su muminai a tarihi ku bari sai su mazajen nan kafirai sun karɓi musulunci sai sun musulunci wani abin muminin wallahi bawa wanda yake mumini bawa wanda yake mumini har ya yi muku a ce ku aura masa ne mushi da ku aura da abin wani ce ku ga da wanda yake ba musulmi ba mushriki wanda wa'ada ko da ake ya kayatar da ku ne bayan yi wa da na da dukiyarsa ko kyarsa ula'ika ba mu ta shirka yan'una ilan da ko yaushe suna kira ne ga بدعائهم إلى العمل الموجب لها ثم سنة كلا على أي النبي وجب تشجاعهم فلا تليقوا بالله قالوا من الذي يسعى أكتي ما ديدي بني أو أورتي والله يدعو إلى الجنة من يدعى كلا ألا أسأل الذي أكتم المنزلة الدعاء مع الجنة والمغفرة إضافة أي العمل الموجب لهم ai ubangiji yana kira zuwa ai aiki aikin da zai wajen a shiga aljanna a gobe a samu gafar da izini da nufin mata ji mai jabar su an samu shi kenan ya zama wajibi bisa zuri da auliya ne da fuka auratar da wanda za a aura da masoyan Allah ko kuma a auro in za a auro daga waɗanda suke masoya Allah. Wai fahimma ayati Ubangiji yana bayyana ayoyinsa inna mutane da alam ya tazarfaru ko dai su za su gargaru ko dai su za su gargaru Ubangiji yana bayyana ayoyin ga mutane ko dai su za su karbi abin da ayoyin suka kunsa idan sun karbi gargadin da aka yi. To.
ويسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
ويسأل يا رسول الله مثل أبيك عن المحيض. ابن آية الجنة الغير الصائم wanda ya wannan tambayar abu da hadayi shi ne wanda ake kira abu da hadayi wanda ba su jin sarrafa da wata ba a sami da sabon zalika abinda za su wannan tambayar kannan yahuda cewa yahudawa da al'ada wanda suka ɗauka kamar addini ne a wajen su sukan ne da shi mata idan mata suna cikin jinin haya gaba ɗaya a bayan hudu ya sai yake shi da zai kwana ba a gurin da yake akwai mai jinin haila a wajen ba za ta zama wani abu ba har abada ba za su dafa ma abinci ba ba za su dama su samu kura ba sun ba ka dalbe mu jami'a sai zama kuma larabawa kafin zuwa musulunci su zakori da yahudawa amma nasara su suna saɓanin yahudawa auna domin wanda suke da tsara ba sa wannan cewa game da lamarin mata da tsakanin kana jinin haira da mutum da ba ka ci jinin haira. Sai wani tsaron ala ya bayyana cewa shari'a mu tana tsakanin shari'ar Yahudawa da shari'ar Nasara. Ba kamar Yahudawa ba da gaba ɗaya ba su haka kome da mutum tana jinin haira. Ba kuma kamar Nasara ba wanda komai ma yi suke da mutum tana cin jinin haira. Ayin haira, ayin jinin haira kansa au makani ko wajen idan ka sani anan lahira cewa mai yiwu masarau ne ne masari ne ne ya dace ga zamani da makani da ya ce au makanihin au makani ai au zamani ko kuma ma zamani ko wajen da yake fitowa jinin hairan ko kuma lokacin da yake fitowa a haihu a luga farara akan ce haram wa'i wajen ya fararar da ruwa za a yi islami na fito kuwa ko na shari'a a jamus jini ne wato ruhu shugabansu da yake da fasafasi an kururarsu ko hanta hanta da ya fito daga gaban wanda ta isa a ce ta sami ciki ga al'ada ya zama ba ya fito hali na lafiya da al'ada al-ghazzatul bayra sai an safa ta fita da suka ce jini to ita alama ce ta tsarki da tsarkaka daga jinin haila na nafsu na haila ba ita ce ainihin haila ba shi yasa su yawa akan samu a mata wanda suke kan jahilci a kan irin wannan da ta tara ƙasa takan zo mata amma matsalar ta samu tsarki kamar a yanzu jini ya ɗauke mata ta yi ma cin isha ta yi bayan isha ta yi wajen sha biyu jinin ya ɗauke mata amma ta zamo kankansa ta zo akan samu awa shida zai ta ce ai ba za ta ɗau azumi ba tunda wai ba ta ga kasa ba wanda wannan kuskure ne yawwa wannan wannan kuskure ne matuƙar dai jini ya ɗauke ko da kasa ba ta zo ba sai a ɗau azumi kuma dan kasa ta zo daga baya har an ɗau azumi wanda bai kula cewa azumin ya faɗi ba shi ya kula cewa sai ma an sake wanka bayan an haɗa riga an yi wanka domin ita kansa alama ce ta zargi amma ba ita ce jinin haila ba da muka ce min kuma da manna abin al'adatan daga gaban wanda ta yi sake ta yi ciki ga al'ada shi ne tsakanin shekara goma sha biyu da shekaru hamsin amma abin da ya haura shekara hamsin a kai sittin ko kuma daga shekara tara zuwa sha biyu ba irin nan duk za a tsarin nisa'u za a tambaye mata al'arifa masana in sun ce jinin da ya zo wa yarinyar da ta haura shekara tara amma ba ta kai sha biyu ba ko ko matar da yake ta haura shekara hamsin amma ba ta haura sittin ba sun sun ce wannan jinin haira ne shi kenan wa'illa idan ko ba haka ba kala kala ba a ba a cewa jini to shi ma wannan da muka ce mun sami ku adatan tare da bi wa'illa kala ya ta magana kenan to da muka ce min ku da mun sami ku adatan tare da bi man la sami ku adatan wadda ba ta ciki ga ada sai ya fita da wannan zai ziga da yan kuruciya ga wata da ba ta shekara ta ba ko ko ta rai ga wata da an ta hawa kamar yan shekara shida ko yan shekara saba'in. Jinin da ya zo a gaban wayannan ba a cewa jinin haila ne. Yan ka ce halin lafiya wani iya da al'ada sai abin da ya sauka masa fuskar ta ya fita da wannan. Kamar da mutu. Wannan ba jinin haila ba ne. Zai fa'idan da iya mamance shi bayan sarki cikakke. mafi yawan kwanukan jinin haira bin bukilati ake ga wanda ita yanzu ne ta fara jinin haira rabin wata. Idan ya fara rabin wata zai zama jini ne na rashin lafiya. Wannan cuta da ke ga wata take dama ita ta saba ba yanzu ne bai jinin ya fara zo mata ko al'adarta. Idan wannan karan da jinin ya zo sai ya zo har ta kai al'adarta jinin ya ki ɗaukewa sai ta ƙara a kan al'adar tata da kwana uku. Matuƙar da in ta ƙara kwana uku na za ta haura rabin wata ba, amma da ake damar al'adar kwana goma sha uku take. Ba ma wani kira da jirin ya zo, aka ko goma sha uku yana zuba, sai kuma ya ki ɗaukewa, to ba a ce ta ƙara kwana uku ba, kwana biyu kaɗai za ka ƙara. Domin jinin haila baya haura kwana goma sha biyar, in dai ba a ga mai ciki ba. sai kuma ta koma tare da wannan tsarin da sai ya zama ya zama al'ada gare ta amma da can da ya karfi a nan sai in haka din ya maimaita amma yanzu dan ya zo sau daya ya saba al'adarta to a wata mai zuwa za ta saurari cewa ya zama daidai da al'adarta in ya ƙara istisari za ta haka ma a wani wata amma idan ya zo har sau uku yana haka sai ya yi ƙara kamar da can ta saba duk kwana bakwai in ji ne zama ta yi kwan bakwai ɗaukewa yi to da ya zama ta wannan karan ta ƙara kwana uku ya kai goma nan nan ya ɗauke to shi kenan idan ya sake wani watan ya zo za ta ɗauka dai an yi wa jinin har ta kwana bakwai ne amma idan da ya zo kwana bakwai ne ke ɗaukewa sai ta ƙara kwana uku to shi kenan aka ba wani watan amma bayan nan in ya zo sai ya ɗaukewa a kwana bakwai sai da ya kai kwana goma to sai ta ce ta ajiye al'adar ta ta da da cewa jinin haira in ya zo mata kwana bakwai kadai yake da ya koma al'adar ta shine cewa jinin haira in ya zo mata kwana goma yake to ya zama sai ya kai kamar ya juya su uku yawa nan ne za a ce al'ada wancan da da ta kawo yawa amma dan zarar sau daya ana kuɗa ta al'adar da ta kawo amma shi nan zahiri shi yadda ya tafi shi da cewa sau ɗayan ma yana iya sauya al'ada yau wasu ya ajiyar sai ya zama ajiyar amma mai zo ajiyar haka ba yana zuwa mata kwana bakwai ya ɗauke wannan karin da ya zo kwana bakwai sai su ƙara kwana uku amma wani watan da ya zo bakwai ma sai ya ɗauke to yanzu dan wani watan ya zo sai a ce ya kai kwana goma sai a ce to za a samu wata ɗaya ya kai kwana goma nan gaba wata biyu duk da suka zo daga gaba ya kai kwana goma su sannan al'ada ta wancan ta rushe ta koma sabuwar al'ada. a hukuce-hukucen jinin haira an yi dogon bayani a kai a littattafan fiyo. Suna tambayar ba za a yi ƙalubin nisa'i, me za a yi da mata, ya za a yi da mata, wani irin zama ya dace a yi ga mata fiye a cikin kwanukan jinin haira, ko ko wajen da jinin haira ake zuwa, ko ko zamanin jinin haira, ko ne da su ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam ko a shi jinin haira kazanta ne, kazanta ne au mahallu ko ko guri ne na kazanta ba ta zurin ta yayi ku ji mata ku duk ku wada wannan ku bar saduwa da su ku bar saduwa da su din nake a lokacin da suke cikin jinin haira ai wakatan ko ai wakatan jinin haira au makana ba ko au wakati wakatin sa au makani ko wajen da jinin haira ne ke fitowa wannan ma nazarin لأن وأن الآية تسوكا ولما نزلت هذه الآية لأن وأن الآية تسوكا فيما بعد السابق وصل السابق تستفهم أن الإتزال مطلق شو عيل أحكي عن الإنسان ما كان أنا نكون الإنسان تكون قلنا أتابع الخيل أأمنون فقال الناس من العرب لو وصل العرب متعني لك العرب بسيبنا قلنا يا رسول الله أئذك سيء ينال فلني مؤوجه gashi muna da karancin tufafi asar na wannan suka ce dan tufafin da muke da shi ba za mu bayar ga matan mu in suna cikin jinin rara mu mu daura rara sai sauran mutanen gari gida su halaka wai da su asar na biha in kuwa muka ce ba za mu kyale su su mai amfani da tufafin ku yau su matan masu jinin rara su halaka abin da ake nufi a nan kamar mai afan da suke lulluɓa da su da yawa ne da su idan ya zama in mata suna cikin naira sai ta kyale musu mayafai to sai zama sauran mutan gida ba su samu mayafan da za su ishe su ba wanda kuma sanyin da ake a wajen da tsanani ta yi rashin lulluɓar ya jawo halakar su kuma an ce a to bari a kyale su matan da suke cikin jinin haila in ya so sauran mutan gida su lulluɓa tufafin su to su matan da suke cikin jinin haila sai sanyin ya tsanani gari ta su kai ga matsayin halakar. sai manzo Allah ya ce da su ai da man ba cewa aka yi kore su ko ku raba mazauni da su ba an umarce ku ne ku kiyaye saduwa da su ba a umarce ku ku fita su ba daga gidan da ji irin yadda wanda ba larabawa ba suke sannan ka sani ilfani cewa saduwa da mace tana cikin haira a farjinta haramun ne daga buwar dukkan musulmi amma a ji daɗi da ita ya zama jin daɗin ana jin daɗi da ita ne da abin da yake tsakanin cibiyarta da gwiwarta a jan ya zamo daga ƙasan zani ne akwai saɓani amma abin da wace a wani wannan daga sauran jikinta to ya halatta tana cikin haira amma miji ya ji daɗi da ita a nan wato abin da yake ba tsakanin cibiyarta da gwiwarta ba bi ijma'i ne ga muwan malamai saboda abin da yanzu a cikin hadisi mace wacce take cikin haira ta ɗaura mayafinta ko ta ɗaura zanen ta gare ta in ya so ka iya jin daɗi da ita daga samanta to a asirin da ta ta zai wala ta rabo da kakku kusace su ne jima'i ta mutan saduwa hatta ya ɗauri nan an sai sun tsarkaka disko da da'i ya ɗauri nan wata ce da ya ɗabbur wal'a'in fi ya wato da shaddata da ya ɗabbur ba fi ga mutane fil asali fi da'i da ya taɗa'ar asalin ya ɗabbur na ya taɗa'ar na ya ɗabbur na asalin ta ya taɗa'ar na ayyar da sun aiki wanka bayan yanke ɗari bayan ɗaukewar jinin haya ai da jina yiwuwar kako da ruwa in كان وجودا وقدرنا على الإيمان أما إن ذا هو أقوى وأنكر سنة لإبقى الأفعال وإلا إذا ما أكبر فتيه من يقوم مقام إذا ما تابع مثلا وانك ولا يجوز مبرمها بعد الاستنكتاء وقول الأولي إلا الآية نفس السلام في هلكة تعدد من ما يجري يا أوكي متى amma ba ta riga ta yi tsarki ba ba ta riga ta yi wanka ba ko da shafafannin nan guda uku a dole wazo abu hanifa a yi sun kaɗa ba da guri a nan abu hanifa ya ce a miji na iya saduwa da mace in jinin haira ta ya ɗauke mata bayan wucewar mafi yawan kwanukan jinin haira wa huwa asatu ayyamin inda shine kwana goma a wajen ba ma yin kaɗa ƙarfin wuri a sani amma idan jini ya ɗauke ya ɗauke kafin a ce ya kai mafi yawan kwanukansa kana jin kurban ba ba daidai ba ne miji ya tsada ita ina da mutu sai fa in ta yi wanka auye muri wakatu auye muriya wakatu salati ko a ce wakacin sallah ya wuce ta yi sallah sannan miji ya iya saduwa da ita bai za ta harna suka sarki suka tsarkaka fatu kuna da damar ku zake musu min jima'i da saduwa da su min ra'aytu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku ta inda Allah ya umarce ku ai ba makan da zai amarakumullah ai a gurin da da Allah ya umarce ku da zubili da cewa ku nisanta a cikin zamanin mahir wato shi ne a farjin su a zamanin da suke cikin hayar wala a tsohon ubud shi ne gaban su wala ta alu ila gani kan ku je gare ku ce za ku sadu da su a wani wajen da ba ai wa wadda ku ce za ku sadu da su a dubula wala ya zuru ila su fiye wuta ba daidai ba ne miji ya fakar da hankalsa a dubulan matarsa a kowane hali kamar nan haila aula daidai sallar da ke cikin jinin haila ne ko sallar ba ta cikin jinin haila inna la hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta wani yana sanna yawan ta tuba a minan zunubi sai yana ba su lada wai kuri yana gina masu cewa su ba da gazzata da gazzata a wani gwaro su ɗan gidi suna son masu tsakaka min al'afalla daga kan su kazanta aiki su ya ci wani ma'anawiyar kazanta ta fili da ta ma'ana ko kurjima tawwa an ga ko kaddama tawwa ne da ya basu da masu yawan su ba dan kada su fita rai daga rahamar Allah ya ya zikirta wanda suke masu tsakaka ya Allah ya hudu gudun kasirin da ujiri kayi da aikin ko da yake su mutu tsayiri na sun fi ɗaukaka daga tawali na.
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين mata yanku hasunan kamar wajen noma ne gare ai ma hasu da tukubul walada ai ma hannun shuka wa kuda ne ai kan ari tura su yura a sai hal bazur kamar kasa ce da ake juya ta ai mata darife da a aje wato iri a ciki wani jihar nisawo an kamanta mata da kasa wadda ake nomawa wani jihar musu an kamanta mani da kamar iri ne wanda ake ajewa a kasar an kamanta ɗa da shuka wanda yake fitowa daga ƙasa. Abin da ake nufi da wannan ayar daga wannan ayar, bayanin ayar da ta gabata, shi ne fadin Ubangiji daga inda Allah ya umarce ku. Ya bayyana su abin da yake nufi da wannan maudu'un zari wurin yin shukar shi ne gaban mace ba bayan ta ba. Faratu har kabu. وهو شيء كمان هذا الأمر من الآتي أنه يعلم ورق النساء يشيء أمانه لكن ما لما يأخذ نقول الآية سوى عذاب التي لا أسألة متعدولة domin ba guri ne na shuka babban kima ko da suke cikin aure shine samuwar 'ya'ya. an sanya wasu ya sha'awa ce tsanantuwa ga haka aka sanya sha'awar mata ta fi girma daga sha'awar maza domin wahalar da ake gogayya da ita a wajen haihuwa ta fi girma a kan mata fiye da maza. Yanzu da sha'awar shi yasa mata za su jurewa wahalar saboda girman sha'awar. Saboda girman sha'awar, sha'awar tana da girma yadda za ta kai su da matsayin su ce duk ma wahalar da za su yi wajen haihuwa sun ji sun gani shahin sun ji sun gani to a wato kwa iya zo musu kai ku shi shi sai da kuku ka so in kiya mai daidai daga tsaye ne ɗau ƙo'uri ko daga zaune wani jari ko daga kwance wani kibali daga bane ɗauyin bari ko ta baya na zana wannan aya ta sauka ne radda dan radi li qawli yahudi da fadin yahudawa man atamra atahu fi qawli hamid ya da duniya wanda ya sadu da matarsa a farjinta amma ya zama ta daga baya ne da alwana da hawa sai dan ya zo mai kallon ruwa ai bayaru ainihi wato wato makamin sawadiya sai zama farin idanunsa yana gurin bakin gurin bakin wa qaddimu li anfusikum idan za ku sadu da matan ku ku gabatar da aiki na kirki kafin saduwa ka tafiye kamar yin bismillah inda jima'i yan saduwa da mace yan ta kuna namiji yake bismillah rahman rahim Allah mu jannibi na shaytan na wa jannibi shaytan ma ya kasa Allah ka nisanta mana shaytan ka nisanta shaytan daga abin da ka azurta mu annabi za ka ala zalika domin shi miji ya aikata wannan mu'jizar walad min ash-shaytan sai zama in Allah ya kaddara samun da a wannan haduwar Allah zai kiyaye dan daga shaytan ya da amfani wa amfani da auladi hasana kum a rubuta masa kyawun ayyuka a kidayar numfashin wannan dan da ma numfashin ƴaƴansa a zuwa ranar alkiyama wata kulla duk abin da za ku yi tsoron Allah fi amrihi a wajen umarninsa ai bil kiyadi bil qubul cewa an za ku sada matanku ku sadu da su ta gaba wa tasbiya ku yi bismillah kuma ku yi bismillah kuma wa na'ayi ku tsoron Allah a cikin hannu ai an da jari fi kuma ku ji tsoron Allah kan ku ce za ku sadu da su a dubura wa inna ma dole ba ta tasbiya an nemi yin bismillah sai zalikar mauni a lokacin saduwa da iyali domin ambatan Allah ne a wakacin rakana wato sai a rubuta mai yin haka daga masu ambatan Allah da yawa. Ilgafilina a cikin lokacin da wasu suke zakana. Wa abin layi wanda ke na Allah a cikin wani lokacin suna gamuwa da tajalli daban-daban. Suna gamuwa da mushahada da jillu al-nafiri da take nuna daga ake za a iya kance ta ko bayanin hakikalin ta. Izuwa wanda ne aka yi nuni ya hada manzana alaihi salatu wassalam an kusura min abu uku daga duniyar mata da turare an sanya sanyin idanu na a cikin sallah inda manzan Allah ya fara faɗan mata ba a hajja a cewa ai sai da hankali da ganin ubangijin da ya ni'ima zai tsare shi ne haka ɗin daga jin daɗi domin za a ce ai tsakani ne na jamala wa basil da shimfidawa ba bazire ne na dalala ba wa kabrin ko dantewa a yayin nan ma karfin sa shi ya karu don abin da ya zo shuwan da Allah sallallahu alaihi wasallama an ba shi karfin maza gudu min adadin jami'a ma guda duniya a wajen saduwa da mata ga abin da zai farko ma da wannan ma'ana ko kusa yanzu da a ce wani sarki mai girma zai sauke ka ya ma abinci mai girma ya zauna tare da kai yana jan hankalinka da nau'o'in jan hankali hakika ganin ka gare shi da hirar da kake da shi za ta ƙara ma jin daɗi a wannan abincin nasa da abin shan nasa tabbata ka da zalika fiye da yadda za ka ji daɗi da wannan abincin idan ya zamo sarkin baya na wannan. Kan sarki ya tabbata ga Ubangiji wanda shi ke baiwa inda ya nufa, ya hana wa kuma inda ya nufa. Ku ji tsoron Allah wa alamu, ku tabbatar annan kun mun ku cewa ba makawa sai kun gamu da Allah. Abin ba zai tashe ku ko ya zai ku sai ku sa kai ya ga amana ku akan duk abin da kuka aikata. Wani abin da kuka aikata za ku ga sakamakon wajen Allah shi yasa da aka ce za ku an za ku da mai za ku gamu da sakamakon Allah wa bashirin mu'minin a bishir da wanda ke mu'minai Allah zai na taka wanda suke ji tsoron Allah bil jannat to kai musu albishir da cewa makomansu aljanna Allah ta Allah cikin
مرقد للفاكهة الماء أولئك على الخاتم سبقنا في الغيث بالحق وعلى آله إلى أصواتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله